الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقى سوء البركة bayan mika dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda a cikin rahmansa da lutufinsa ya haɗa mu a wannan babban masallaci masjidu abu zarrin al-ghifari a nan tsakiyar babban birnin tarayya a garki village abuja muna addu'a ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin wannan haduwa namu babu shakka kamar yadda babanmu kuma malaminmu malam abdulrahman azzamfari ya ambata a wannan haduwa sakamakon ziyara ne da kuma wata 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman ƙara wa juna sani wanda ainihin wato muka yi a nan garin buhari kuma alhamdulillah Allah ya sa an ƙare wancan zama kuma an nemi ma'ainihin kawo ziyara nan wani abin sha'awa a lokacin da muka fara zuwa ko kuma in ce ni Uh, particularly da na fara zuwa wajen su Malam Abdulrahman lokacin da suka kammala karatun littafin Hikbatun min tarih bayan rasuwan malamin mu Malam Muhammad Awwal Adam Albani da ina jin shekaru biyu ne ko akar maka Allah 2016 malam ya nemi mu zo mu ainihin wato a shaida wannan hatma na karatun da suka yi na littafin Hikbatun min tarih ina jin a uh, area 4 ne ko in ban manta ba masjidun rahma wuse tu wuse tu darussalam haka aka yi a lokacin malam ya ce ya so a ce mun halarci wannan masallacin tun wannan lokacin Allah cikin hikimarsa bai kaddari za mu samu zuwa wannan masallaci ba sai wannan lokaci haka Allah yake tsara al'amarin shi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin da haka muna masu miƙa wa Allah cikakkiyar godiya farko da ƙarshen al'amari Ubangiji Allah ya amfanar da mu abinda muka ji malam ya tunasar da mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama sanadiyar tsiran mu duniya da lahira. Babu babu shakka wannan maudu'i da malam ya tattauna mana yana daga cikin abubuwan da muke bukata a irin waɗannan zamunna wanda al'amari sun tsananta komai ya rikirkice har mutane sun fara losing abinda bature ke cewa focus mutane ba su san ina ne ma za su kama a matsayin hanyar tsira ba. kuma a cikin wannan tamɓele da ake yi mutuwa bai fasa yi mana ɗauki ɗaiɗai ba kuma Allah ba zai fasa yi mana hisabi saboda wai muna cikin ya hali na tsanani ko wani abu akan dalilin da yasa ya halice mu ba ashe kun ga waɗannan tunatarwa da aka yi mana za su ƙara mana allura ne mu ƙara ƙaimi mu gane cewa manufan da ta sa Allah ya halice mu to kada mu yi sako-sako da wannan manufa domin idan muka koma ga Allah mu samu abin da za mu za mu yi tendari mu samu ainihin wato hisabi ya mana sauki ubangiji Allah kai mana hisabi mai sauki amalan ya riga ya tattauna waɗannan hanyoyi madakhil ko madarij na ainihin wato shedan inda yake bi ya batar da dan adam a ni ina ganin ba wani abin da zan ƙara illa kawai in ƙara tunasar da mu mu tuna wane ne wai shedanin nan ne wanda har yake da irin waɗannan tarkuna da ya kafa wa ɗan adam in ka tsallake wannan to ga wannan in ka tsallake wannan ga wannan in ba hikima Allah ba ta yaya mutum zai tsallake waɗannan tarkon guda bakwai sai ka ga akwai inda komar shaidan ya kama ka ɗaya mai yiwuwa dukkan mu nan mun ji inda muka fada to manufa shine sai mu gyara Allah ka gafarta mana wane ne shaidan kuma menene dalilin irin wannan bakar kiyayya da ya kulla wa ɗan adam menene dalilin wannan kiyayya malaman tafsiri a cikin littattafansu sun yi bayanai masu faɗi nan ba ajin tafsiri ba ne da su mala abdurrahman za su ci gaba da karantar da mu insha Allah a shaidan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ba mu labari wa iz kulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jin a lokacin da Allah ya umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujuda Allah ya ce gabaki ɗayansu sai suka wa annabi adam sujuda sai shaidan ne kadai iblis asalin sunan shi kenan na yanka iblis sai taurin kai ya kangare yace shi ba zai yi wannan sujuda ba da wani dalili zai yi sujuda ga wanda shi a tunanin shi ya fi shi wato falala ya fi shi daraja Allah maɗaukakin sarki ya manta cewa shi yake ba shi umarni yanzu ba wanda aka ce wa sujudan ba da haka a daidai lokacin da shi yana ganin ya fi ƙarfin wanda aka ce wa sujuda ya manta kuma wanda ya sa shi ya sujudan shi ne mahallicin shi to iblis a farkon al'amari aljani ne malaman tarihi malaman tafsiri suka ce an taɓa yin halittan wasu jama'a na aljani kafin halittan sama da ƙasa da ainihin wato mu jinsin ɗan adam a wannan lokaci suka rinka saba wa Allah suna zubda jini kamar yadda a cikin alkur'ani Allah ya bada labari mala'iku da suka yi yawa Allah madaukakin sarki cewa ya Allah zaka sake mai Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima Allah zaka sake maimaita wasu halitta da in sun zo duniyan nan za su zubda jini za su yi fasikanci su yi fasadi a doron ƙasa kai ka ce mala'iku sun san gaibu ne ana zubda jinin ko ba a zubdawa jama'a ana fasadin ko ba a yin fasadin ga dai su jimin jimana ya zayyana mana su mala'iku suka ce ya Allah za a sake maimaita irin wa'ancan amma me Allah ya ce da su qala inni a'lamu ma la ta'lamu sun manta hatta su mala'ikun kafin Allah ya halicce su Allah ya gama tsarin abin da zai yi wannan al'amarin Allah ne kuma tsarin Allah ne Allah kuma baya fasawa dan haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa mala'iku cewa ni na san abin da ba ku sani ba. Allah yana da hikima a duk abin da ya tsara, da haka shi ya tsara halittan mala'iku, shi ya tsara halittan waɗancan aljanin, kuma shi ya nufi ya tsara zai yi halittan ‘yan Adam. To, a lokacin da aka hallaka waɗancan aljanin, sai zan daga cikinsu malaman tafsirin suka ce, Iblis ɗin nan da kuke ji, mutumin kirki ne a cikin su aljanin. Saboda nagartan shi, shi ya sa shi kaɗai Allah ya tseratar bai hallaka shi ba. To da ya zan yanzu babu sauran dangin shi da zai rayu a cikinsu, sai Allah ya nufi ya dawo ya ci gaba da rayuwa cikin mala'iku. Kun ji hikiman shigan shi cikin mala'iku kenan, ba don shi mala'ika ba ne. Sannan kuma kun ji dalilin da ya sa da Allah ya umarci mala'iku su je su yi wa annabi Adam sujuda, wannan umarnin ta haɗa hadda shi, saboda yana tare da su. mala'iku kuma Allah ya riga gaya mana cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru su mala'iku ba sa saba abin da Allah ya umarce su Allah da zaran ya ce musu yi kawai za su kama yi ne to amma shi wannan da yake ba mala'ika bane kun ga da aka ce mishi yayi sai ya kangare sai ya ki to wannan shine tarihin iblis dan haka a daidai wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi to tunda har za ka yi taurin kai shi yasa yana daga cikin laifi mafi girma shine laifin taurin kai Allah ya ce kai ka ce ba za ka yi ba Allah baya ainihin wato son girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki a cikin hadisul kudusi wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa al-kibru ridai kun ga girman kai jiji da kai nuna isa to wannan bargo ne na ni Allah madaukakin sarki da haka duk wanda yace zai yafa wa kanshi zai hallaka Allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato kaɗaituwa ne da duk abin da ya dangance shi. Allah baya son shirka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Da haka Allah ya umarci Iblis sai ya kangare yace ba zai yi ba. Sai yace lima asjudu. Ha? Menene? ma ma ma yakunu li an asjuda lima khalaqta bi yadayka Allah abin da ka halitta daga yunku da hannunka ya za a yi ni na fi shi alkhai ana khairun minhu yawwa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ai ni na fi shi alkhairi ka halice ni daga wuta shi kuma daga yunku shine sai ka sa in sujuda gare shi a takeice Allah yace fakhruj minha fa innaka rajim to tunda kangara zaka yi ka fita daga cikin al'umman da aka ce ka zauna ka sauka daga ainihin wato inda suke rayuwa daga yanzu ka zama jefaffe wanda aka nesanta shi daga albarka wa inna alaika la'anati ila yawmiddin Allah ya ce tsinuwata la'ana shine albu'du an rahmatil rahmatillah Allah ya ce la'ana ta tabbata gare ka har zuwa ranar tashin alkiyama to yanzu iblis ya tabbata tsinanne kuma ya gamsu a je a haka madadin ya yi istighfari ya tuba kawai sai ya ce to tun da haka za a yi Allah to mu raba gari mu raba jaha amma ina neman alfarma ɗaya ku duba kangara irin na iblis me alfarman da nake nema an zirni ila yau mai ba'afu kai min alfarma ka raya ni zuwa ranar da za ka yi tashin alkiyama da yake mugu ne yana da manufa sai Allah ya ce in dai wannan ne an yi maka innaka minal munzarin ila waqtil yawmil ma'lum zaka rayu zuwa lokacin da Allah mu muka san wannan lokacin to da ya ji haka yanzu ya samu garanti sai ya ce fa bi izzatika ina koran tsuwa ina daukan alwashi da buwayanka ya Allah la agwiyannahum ajma'in billahi alazim sai na batar da wannan da zuri'an shi gaba daya shi da kanshi da ya san cewa ba zai iya akan waɗanda Allah bai bashi iko a kansu ba sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasi sai dai fa bayinka waɗanda suka tsaya mayu suka ce ba za su daina bauta maka ba Allah ya sanya mu daga cikin irin waɗannan bayi sai ya ce ban da su su kan ba yadda na iya da su amma duk da haka ya ce la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace wallahi duk da haka sai na ga nayi iyayi na na iske musu ta yadda dai sai na samu rabo daga gare su to waɗannan su ne abubuwan da malam ya bayyana mana zai biyo musu ta dama zai biyo mana tagu ya biyo mana ta gaba ya biyo ta baya malamai suka ce Allah ya kiyaye da bai ce zai biyo mana ta sama ba saboda daga sama wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu da haka bai zai ce bai ce mana bai ce wa Allah zai biyo ta sama ba duk da ya gama wannan ya gama waɗannan abubuwa baki ɗaya kaf Allah ya ce je ka dai ka riga ka zama tsinanne Allah bai fasa halittar annabi Adam din ba kuma Allah ya ɗauki annabi Adam ya saka aljanna to bari ku ji inda ya fara makirci irin nashi Allah ya bar annabi Adam a cikin aljanna ya halitta mishi matan shi Hawwa'u suka ci gaba da rayuwa daga ne ya fara tunanin to bari ya fara cika alkawarin da ya ɗauka cewa sai ya ɓatar da Adama da zura'an shi ku dubi yadda aljanna Allah ya tsara shi wanda security da ke aljanna kaga ba za a gwada da duk wani security da ke duniyar nan ba ba white house ba ba ba kasru malik fahad ba balantana wasu fadoji na ƙauyaku na villa ko ina ina fatan jama'a an fahimta kwarai da gaske babu irin security da babu aljanna amma iblis saboda bala'in shi sai da ya san yadda ya saɗaɗa ya je ya ainihin wato karkatar da annabi Adam da matan shi ya je ya ziga su abinda Allah ya ce kada ya ci sai da ya san yadda ya nuna mushi cewa kaɗan ɗana ai in ka ci to za ka samu mulki ne la yabla mulki wanda ba za a taɓa ƙwace maka shi ba malamai suka ce wannan na daga cikin dalilin da ya sa ‘ya'yan Adamu in ba wanda Allah ya tsare ba akwai son mulki kuma don ya samu mulkin da zai tabbata zai iya yin komai shi yasa mu musulmai wallahi ba wani abu da zai zama mana sabo ba wani abin da zai zama mana bako wai dan wane yayi mulki yana neman hanyar da zai tsara zarcewa ya kuma zarcewa wani ya zarce lahira wani ya zarce garin su wannan ba sabon abu bane annabi adam kun ji da aka ce mishi hal adulluka ala shajaratin a alkhuld wa mulkin la yabla bana nuna maka wani bishiya wanda in ka ci ba mutuwa dama dan adam bai san mutuwa ko sannan zaka samu mulki wanda ba zai taba expiring ba babu tenwa babu cewa tenwa ya kare za a yi wani sabon zaɓe annabi adam ya ɗauka da gaske ne ta nan ya biyo mushi ya nuna mushi wannan bishiya da Allah yake cewa kada ka ci wannan bishiyar an baka daman komai dama jarabawa ne Allah ya tsara Allah dama ya riga ya san annabi adam ba zai rayu a aljanna ba amma kuma wani abu ne ai zai zama sanadi ko shi yasa da Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin annabi adam da annabi Musa annabi Musa ya je cewa Adamu, kai ne uban halitta? Kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunka? Kai ne aka sa ka a aljanna? Ka je ka ci wannan ɗan itacen? Annabi Adam ya ce, "Dike, haka ne ni ne." Ya ce, "To ya kai mana haka." ya ka ja mana matsala. Yanzu da muna na aljanna, mu ba muna faɗin haraka ba. Duk da ba mu san wannan wahalhalun naira result ɗin nan ba cash, ba transfer, ba network ba. Annabi Adam ya ce, "Haba Musa, yanzu kai kake faɗi irin wannan magana da hankalinka da iliminka da annabta da manzanci da Allah ya baka ba kai ne Musa da kake magana da Allah kake jin maganan Allah kai tsaye ba kalimullahi yace ni ne ba kai ne Allah ya ba a taura ba ni ba kai ne Allah ya tura wa bani Isra'il yace haba Musa yanzu a cikin littafin da Allah ya baka baka karanta dama Allah ya tsara za mu rayuwa a duniyan nan ba yace eh kuma haka ne fa na karanta yace to kaddaran Allah ya kuma zaka zarge ni akan shi manzo Allah yace sai annabi Adamu sai ya kure annabi Musa da hujja kaga wannan shine abinda ake cewa abinda babba ya hango ko eh ya saboda shine babba da shi da haka annabi Musa sai ya gamsu da dalilin da annabi Adam ya bashi Allah ya riga ya tsara za mu zo duniyar nan to wani abu ne zai zama sanadi sai Allah ya nufi wannan ya zama sanadi da haka annabi Adam ba abin zargi bane to me nake son an yi wato fitar mana anan kun ga mafarin halittar mu shine Adam wanda Allah madaukakin sarki ya umarci shi wannan Iblis din ya je ya rankwana ya ya ya ya rankwafa ya gaida shi sai ya girman kai ya ce ba zai yi ba sanadin wannan Allah ya tsine mishi albarka Allah ya yi wato saukar da shi a aljanna to daga nan ya ɗauki gaban kaga ashe gaban ne asali ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa ku sani cewa shaydan fa makiyin ku ne kuma ku rike shi a matsayin maki ba zai taba bari ku zauna lafiya ba wallahi duk yadda kuke tunanin cewa ai alhamdulillah mu musulmai ne a cikin musulman ma mu ahlus sunna ne cikin ahlus sunnan ma mu salafiyuna ne muna bin tafarkin annabi da sahabbai muna ba zai kyale ku ba a cikin wannan tafarkin naku a cikin wannan sunnan naku zai zo ya kawo muku rikici da rikita rikita da haka ku san da wannan to amma in kun san da wannan sai kuma ku yi amfani da hanyoyin da Allah ya biye ce zai kawo muku mafita sai ku samu mafita ta waɗannan hanyoyi shi ne rayuwar manzan Allah ya zama muka abun misali irin haka ya faru da sahabbansa amma wani mataki suka ɗauka wani hanya suka bi suka magance irin wannan makirci na shaidan to irin matakin da ya kamata mu mu ɗauka kenan amma mu sani da cewa shaidan ba zai kyale ba kuma ba zai haƙura ba tunda bai kyale annabi adam ba don haka duk wanda aka ce an tona maka asirin shi cewa makiyinka ne don girman Allah ya kamata kuma a sakankance ka biye mushi to amma ya aka yi duk muka sakankance wa shedan ne muke biye mushi dukkan mu mun san cewa wani lokacin biye wa san zuciyar mu kawai muke yi ba kuma komai ne san zuciya ba sai ne abin da shedan ke riya mana ne to dan me zamu rinka biye wa shedan yanzu gashi malam biya ambata mana abubuwan da za mu aikata mu halaka amma kuma ba za mu fasa aikata waɗannan abubuwan ba. Shirkan nan mun ji, amma za ka je ka samu musulmai da yawa suna shirka, kuma kamar yadda malam ya ce duk saboda neman duniya ne. Ba wanda za ka je yana cewa bari ya je wajen boka yana son a saman mai hanyar da zai biya shiga aljanna a mulki ne yake son ya samu, takara ne yake son zai ci ko da wani irin ainihin wato hanya, ko ta hanyar ya kashe rai, ta hanyar a ce ya je ya ɗauko wasu gaɓoɓi na ɗan adam, fuskan mace hannunta na hagu kirjinta mazaunanta komai al'auran yaro jariri sai kaga ba irin fasadin da ba a yi har ta kai ga waɗannan bokaye waɗanda sun yi hannun riga da hanyar Allah sun yi sallama da imani da musulunci su ne za su rinka ɗora su akan abin da za su su ce wasu su je su yi ainihin wato luwaɗi da namiji wasu su ce sai sun je sun yi zina da mahaukaciya wasu ce sai sun yi zina da yaro jariri wanda bai wuce mako ɗaya a duniya ba wannan bala'i har ina jama'a to duk wannan su ne hanyoyin da shaidaddin yake kawo ma mutane to alkawari yayi yace wallahi ba zai shiga wuta shi kadai ba fa bima agwaitani da wannan tsine min da kai ya Allah sai yace la aqudanna ha lahum siratakal mustaqim yace wallahi zan je in tsaya kan hanyar hanyar da kace zan je in tsaya a wajen kuma sai na ga na yi iyayi na waje in ga na karkatar da su. To waɗannan abubuwa duk da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana, sai Allah ya bayyana mana cewa, tunda mun san sirrin, to mu kuma kada mu je mu rafkana, kada mu je mu yi bacci, mu zama muna da taka tsantsan kuma muna bacci ne da ido ɗaya. Sai ka rinka duba ta wani hanya shaidan yake son ya biyo maka, kai kuma sai ka yi ƙoƙari da taimakon Allah ka kauce wa wannan hanya. domin da Allah madaukakin sarki ce mishi izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura Allah ya ce to je ka duk abin da ka faɗi oho amma na rantse duk wanda ya bi ka cikin su to da kai da su makoman ku zai zama wutan jahannama haka kenan ashe ba mu da hujja Allah ya riga ya ce mana kada mu bi shi da haka idan mutum ya bi shi yanzu zai yi wa Allah hujja cewa to ya Allah ai ka sanya na iya shedan ne irin yadda muke yi ko mutum zai je yi barambaraman shi in an zo aka ce habawa ne akai sai ce to sharrin shedan to kai waye kai kuma tun in ka bari ya zama sharrin shedan Allah ya riga ya ce maka dama zai yi to ka kare kanka yanzu dukkan mu idan muna in za muka shiga gidajen mu za mu yi bacci ba ana yi mana kyaure da kofa da gate da waye da waye ba duk saboda me saboda mun san akwai waɗanda za su iya shigowa su yi mana sata sai muka ɗauki matakai ko kan mu ba su access su ma iso wajen mu to dan me shedan an riga an ce mana zai batar da mu zai biyo mana ta inda ba mu tsammata ba kuma sai mu bashi dama sai in mai aukuwa ya auku sannan sai mu rika cewa ai sharrin shedan ne shi yasa kamar yadda malam yace idan aka je ranar tashin alkiyama aka gama zuba su a wuta da shi da waɗanda suka biye mishi Allah ka tsare mu sai ya miƙe a gidan wutan kuma ya yi musu hudu ba Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr shedan zai miƙe sai ya rinka cewa bayan al'amari ya riga ya kai ƙarshe ba abin da kowa zai iya sai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haq Allah ya muku alƙawarin gaskiya ya ce kada ku bi ni in kun bi ni za ku shiga wuta ku bi tafarkin shi ta hanyar annabawan da ya aiko muku in kun bi su za ku shiga aljanna ya ce to gashi Allah ya cika muku alƙawarin ku mutanen kirki sun mu kenan sun tafi aljanna ku kuma yan iska yan banza gani tare da ku haka zai ce musu wallahi inna allaha wa'adakum wa'adal haqq sai ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ma nayi muku alƙawari irin nawa na ƙarya amma gashi kun ga ban cika muku alƙawarin ba fama kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtu li yace kuma ku sheda ne ba da ƙarfin bala'i na sa kuka saba wa Allah ba kawai kira ne nace ku biyo ni kuma kuka bi ni to kaga ashe ba ruwana saboda kowa na da yancin ya ce ba zan bi ka ba kuma ba abin da shaidan din zai yi maka haka ne ko ba haka bane yanzu duk waɗanda suke cin haram an tirsasa su ne su ci haram in ka ce ba za ka ci ba wani zai ce dole sai ka ci a to da wani dalili za ka kafa hujja cewa shaidan ne waɗanda ake cewa kada ku yi zina zina ba kyau da bindika aka bi ka aka ce zai ka turmushe yarinyar mutane ka yi zina da ita ba haka bane kai ka kai kanka da zaɓin kanka da haka abin da shaidan zai kafa musu hujja da shi kenan illa an da'autukum fastajabtum cewa nayi je kaka sha giya ba komai akwai dadi zaka dan huta zaka samu relax kuma ka je ka sha ban tunkuda keyanka zuwa biya falo ba ban ce ka je ka yi zina ban ce ka je ka yi duk waɗannan abubuwan da muka ji ba ban sa da kaifin tsiya ba da haka fala talumuni wa lumu anfusakum kada wanda ya zarge ni kowa ya zargi kansa ma ana bi musrihukum wa ma antum bi musrihi wallahi ba zan iya tsiratar da ku ba kuma ba abin da za ku tsina na mun inni kafartu bima ashraftumuni min qabl ni yau ma na na kafirce muku ban san ku ba da haka kada shegen da ya ƙara kiran sunana a cikin wuta fa yake musu wannan hudu ba to jama'a me kake tunani a yanzu da ka ji irin waɗannan ashe ya kamata ka ɗau ɗamara kai shirin kai ma za ka yi iyayenka kaga ka ainihin wato hana shaidan ya ba ya kai ga irin wannan ainihin wato tunkudawa da zai yi ya kai ka ya baro ka Allah ka tsare mu daga koma shaidan kuma kamar yadda muka ji abubuwan da zaka dauka na matakai sai ka hada da addu'a shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa in ma yanzu ganna ka mina shaytani nazgun fasta'iz billah Allah da kanshi ya san sai an yi da gaske amma sai Allah ya ce ku hada da addu'a kana kokarin nan kana cewa yanzu kowa ya ji wannan kowa yana nan yanzu yana tunanin oh haka ne fa kai na yi nadama abincin da na yi to haka dama ake so shurutu tauba annadamu ala ma fat wa niyya Allah ya huda ila dhanbin bima baqi alaihi min umri mutum ya nadaman na baya kuma ya dauda maran cewa in Allah ya yarda daga yanzu ko zan dauki matakai to bayan mataki na addu'a sai kuma ka dau physical combat da shedan sai ka dauki mataki na zahiri kamar me kamar ko da yaushe ka rinka shagaltar da kanka da abin da zai amfane ka kada ka rinka banka ka rinka barin kanka wato free minded shine ya zama in ana irin waɗannan majalis na karantarwa kana wajen yanzu dai ba wanda yake zaune a nan da zai samu access ne yayi wani abu na laifi akalla ka shagaltar da kanka a nan amma wanda bai zo irin wannan wajen ba fa yana can yanzu yana wani sharholiya yana can yana sabawa Allah kaga yanzu shi ya kai kanshi to ka shagaltar da kanka zuwa halartar majalis na ilimi alhamdulillah duk da yadda wannan waje da muke rayuwa wuri ne na barikanci kuma ana barikancin ba kakkautawa amma Allah ya kawo mana malamai irin su ubanmu malam Abdulrahman irin limaman mu su malam Aliyu su malam Jamil ga sunan ina fata an fahimta suna da majalis da suke kullawa na karantar da al'umma to ka sa wa ranka cewa kana da lokacin da zaka rinka zuwa kamar yadda ka sa wa kanka cewa kana da lokacin da zaka je wajen aiki ka je wajen sana'a to ka shagaltar da kanka a nan ma sannan abu na gaba ka duba su wane ne abokan da zaka rinka yin hulɗa da su wannan yana da matukar muhimmanci wannan daga cikin matakan da zaka baka kare kanka kenan idan mutum yana tare da mutanen kwarai to in Allah da za su rinka katange shi daga saban Allah za su rinka taimaka maka daga ainihin wato barin zuwa wajen asha amma in baka da abokai mutanen kirki ya zama masu ainihin wato barna ne dole zama da madauki kanwa shi ke kawo farin kai annabi kuma ya bayyana mana hadarin da ke cikin mugun aboki da kuma irin amfanin da yake wajen aboki nagari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake tare da aboki nagari kamar wanda yake tare da mai siyar da turare ne in ka zo ka zauna kusa da shi to zai amfanar da kai ko ta hanyar ya san maka turaren ka shafa a jikinka kai ma a kana kanshi ko kuma ko ba komai lokacin da ka ɗauka kake zaune tare da shi dai ba za ka ji wari ba har ka tashi a wajen kanshi za ka rinka ji to wannan misalin aboki na gari kenan wa misalu jalisi su misalin mugun aboki kuwa annabi ya ce kalkir kamar mai ziga-zigi ne mai hura wuta in ka zauna tare da shi ko dai ya kona maka riga ka sha ɗan banzan zafi ko kuma ka tashi a wajen kana ƙaurin wuta kaga babu alheri gaba ɗaya to idan kana da mugayen abokai waɗanda da su kake zuwa yawon saɓan Allah a je fati wuri kaza a je wajen sharholiya iri kaza a je yawon shan shisha a je yawon shan baliyan da ainihin abubuwan kwaya a je yawon neman yan mata to irin waɗannan abokan ka yi hannun riga da su ba abokan kirki bane ba abokan alkhairi bane jama'a muna fahimta ko idan Allah ya jarabce ki da miji irin wannan to ki nemi malamai su zo su ainihin wato zama abokan hulɗar mijinki suna jan shi zuwa harkan da suke a kai ta wannan hanyar sai Allah ya magance miki wannan ainihin wato jarabawa idan kai ma kana da mace wadda ta zanga ta nan ta riga ta zama abokiyar shedan to ka bi hanyar da zaka sa ta a makaranta kamar yadda muka ce gashi malamai sun samun mana da daman nan yaranmu da matanmu duk suna karantar da su to da wani dalili ba za ka ci moriyan wannan daman ba yana daga cikin abin da zai katange ka daga sharrin shaidan da izinin Allah Allah madaukakin sarki ka tsare mu ka kare mu da mu da zura'an mu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya cewa walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wadanda suka yi imani fatan su su tsira kuma iyalansu su tsira ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ku tsiratar da kanku da iyalanku daga wuta to amfanin da za ka samar musu shine kamar yadda kake son ka tsira su ma ka taimake su ta waɗannan irin hanyoyi Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa masu albarka kamar yadda nake ni ba jawabi zan yi ba malam ya riga ya gama mana wa'azi ya riga ya mana tsokaci kuma ga limamai ga kuma ainihin wato malaman mu ga kuma tambayoyi kada mu ainihin wato ɗau lokacin baki ɗaya abinda na faɗi na daidai Allah ya sa mu tarayya wajen samun kyakkyawan sakamako kurakurai da na yi Allah ya gafarta mun kuma ya cire shi daga kirazanku muna muku fatan alkhairi tare da mu baki daya Allah ya hada waɗannan fusaku namu a gidan rahma ya gafarta mana kurakuran mu ya kare mu da ainihin wato zira'an mu daga sharri da makircin shaitan wa wa sallallahu wasallam ala nabi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh